ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين آه ووعدنا موسى ثلاثين ليلة sai muka yi wa Annabi Musa alƙawali dare talatin. Talaba Musa an yi udiyahu Allahu kitaban yadi bihi bani Isra'ila yubayyin lahumul halala wal harama. Annabi Musa alayhi salam ya nema ga Allah ya bashi wani littafi wanda zai shiryar da bani Isra'ila da wannan littafin a cikin littafin nan Allah ya bayyana mai abin da yake halak da abin da yake haram. amarahu Allahu an yasura salafina lailatan sai Allah ya umarce shi da ya azumi kwana 30 amma dare 30 aka ce to zakara lailatan nan an ambaci dare ba a ce kwana ba lina alama anna soma kana lailan wa nahara dan mu san shi azumi ya kasance dare da rana ne ake yin shi laisa ka somi na ba irin azumin mun bane ba saumu na naharan fakat mu da rana ne kawai muke azumi wa huwa yasumu lailan wa naharan shi ko anan Musa yana azumtan dare ya azumci rana ila sarasina yawman har ya zuwa kwana 30 haza su tuna in za ka warware wannan irin wannan kwana 30 sun zama kwana 60 kenan wayya zulqida shine tsawon wata na zulqida fasamaha sai ya azumci wannan kwanakan falamma tamat da wani kwanakan nan suka cika an kara Musa khalufa famihi fastaka bi'udi kharnub sai annabi Musa ya yi musan wannan canzawan iska na bakin shi shi a ganin shi tun zai je ya gana da ubangiji wannan ya yi wannan lokaci bakin shi ya canza iskan bakin shi ya canza ya to bari ya yi maganin shi sai ya samu asawaki da wani iska da ake ce mai karnub shi da wannan itan ya yi ya goge bakinsa ya asawaki an ce ita ne irin wanda ko da lokaci shi yana da ganye ba irin wanda wani lokaci gani suke bushewa bane suna zai kala jibril sai malaika jibril ya ce kunna na shum fi fami musa ra'iyatul miski mu mun kasance muna jin kamshin almiski a cikin a cikin bakin annabi musa wa kad zalat tilka ra'iha amma yanzu da wannan asawakin sai wannan kamshin da muke ji sai ya gushe fa amarahu allah ta'ala da an yazuma asharata ayyamin ba da zalika sai Allah tabaraka ta'ala ya umarce shi da ya azumin kuma na kwana goma bayan wannan akhbarahu ya bashi labari la kharufa fan misai atyabu inda Allah ta'ala min rihin miski cewa lalle wallahi canzawan iska na bakin mai azumi shine mafi dadi a wurin Allah daga iska na almiski ma wato mamna hadi ashirin sai muka tika ta da kwana goma min zilhijja na daga watan zilhijja ya yi da zulkida an wata guda to sai a ƙara kwana goma na zulhijja fatamma ne ƙato rabbihi arba'ina lela sai alƙawalin da Allah ubangiji ya masa sai ya cika kwana arba'in kenan a kenan waqtu adihi bi kalamihi iyahu wa lokacin da Allah ya mai alƙawali da zai zai magana zai magana gare shi Musa samu zirkida zirkida Allah Musa ya azumci watan zirkida ne wa ashirin min zilida da kwana goma na zilhijja fasara arba'ina laila sai ya zamo dare arba'in kenan fa wafa Allah lahu bima wa'adahu sai Allah ya cika masa da abin da ya fara alƙawari hadha huwa al-aslu fi khalwati arba'ina lailatin wannan shine asali a cikin halwa ta kwana arba'in wal arba'una akmalu adadin min al-adadi shi arba'in shine mafi cikan adadi daga cikin adadduka sawa'an fi babil ahadi aw fi babil ashrati aw fi babil ashrati aw fi babil mi'ina daidai ne a cikin babi na ɗaiɗaiku koko na gomoni koko na ɗaruruwa aw fi babil ulu a alafi koko babi na dubunnai da anna sirrul arba'in zahiru fi kulli shay'in domin duka wa domin sirri na na hudu yana bayyana a cikin duka wayannan yana bayyana cikin dukan komai a duniya arba'atu arkanin duniya an kaddiba rukuni rukuni guda hudu ne wal kutubu al munazzala haka littattafai wanda suke ababen sarkarwa su ne at-taura da wal zabur da zabura wal injil da injila wal furqana da alqur'ani arba'atu kutub littattafai guda hudu ne wal arkanu a hakan nan arba'atu su ma manyan mala'iku su hudu ne jibrilu mika'ilu israfilu israfilu azra'ilu su ne da mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu da mala'ika israfilu da mala'ika azra'ilu arba'atu su hudu ne hatta da mazahibul arba har da sunan mazhabobi ma na fiqh ga sunan guda hudu ne awa ambaliya hanafiya shafiya malikiya idza tafakkarta tajid al ashiya arba'atan arba'atan in kai in ka tsaya kai tafakkun zaka samu abubuwa ga sunan ka haka suke tsaya hudu hudu hudu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam khairu sahaba arba'atun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tiyayyu a cikin sahabbai guda hudu ne wa khairu sariyati arba'atun arba'una haka nan fiyayyen sariya wanda za a aika rundunar da za a aika wa su yi sisi da aiki wanda ba sai sun taita da maki sallallahu alaihi wasallam su ma mutum arba'in ne wa khairu jeshi arba'una fiyayyen runduna kuma ɗari hudu ne mutum ɗari hudu hada sirrul arba'una wannan sirrul arba'ina sirri ne na adadi na arba'in man akhlasa lillahi arba'ina laylatan tafajjarat yanabiyu nikmati fi qalbihi wa nataqa biha lisanuhu haka hadisi ya zo zara suna cewa duk wanda ya tsarkake Allah mana ya ai tsarkake aiki ga Allah dare 40 to wannan mutumin yake wato mabubbuga mabubbugai ma na hikima na hikima za su kece a cikin zuciyar shi a ji harshen shi na na furci da su falamma sama Musa 40 lailatan bi ayyamiha wa layaliha yayin da annabi Musa ya azumi ne kwana arba'in da dare dararanta da kwanukanta wallam yuhis bil ju'i kuma cikin wannan duka kwana arba'in an shi ne a baki daya ba wai yankewa babu wani sha ba sahur ba abun nan ba sahur babu da baki kwana arba'in da yisu wannan bai juta yiwa ba da annahu mutawajjihun ila al-hadara saboda shi yana mai huskanta halara ne ista'anasa billahi tabaraka ta'ala sai ya ɗaya wato ya ɗaya mai cewa da Allah tabaraka ta'ala hatta lam yuhis hatta lam yuhis bi shu'i wala bi atash har sai da kai baya jin bai ji wata yunwa ba ba dan taraki shirwa bi khilaf khuruji ila ila al-hadir sabanin yitar da yi ta yi ina neman khadiru fi nisfi yawmin a cikin rabin yabin yini kala sai aka je yana cewa atina gada'ana laqalla qila min safarina hadha sabah kai kawo mana abincin mu lalle mun haɗu da wahala a cikin wannan balaguran namu da Allah zalika safaru ibtila'in a hasa bil ju'i fi nisfi fi nisfi yawmi saboda wannan balaguro ne na jarrabawa sai ji yunwa a cikin rabin yini kharaja Musa ila miqati anan Musa sai ta zuwa miqati ma'al qalwata na al'ura ubangiji wa qala Musa li akhi Harun Harun Haruna sai annabi Musa yace ma dan uwansa Haruna inda zahabi ila jabal inda zahabi ila jabali lil munaja lokacin da zai taya wajen dutsen nan domin yin munajati yin asiri da Allah sai ya ce masa ikhlufni fi qawmi ka halifance ni kur khalifati ka kasance mai maye mini fi qawmi a cikin mutane na wa aslih amrahum ka ka daidaita ka gyara lamarin su wala ta yi sabiyal musidin amman karkabi karkabi bi tafarki wanda yake nan mabarnata karka bi kaka bi su lima ya taju lima ya taju li an yi khalifa harun lima ya taju li an ya khalifa harun fil qaumi wa huma rasulani ila ila alqaum wai dan tambaya dan me yasa anan Musa ne yake bukatuwa zuwa Haruna ya halifance shi a cikin mutanen nan alhali ko su manzanni ne baki daya su manzanni ne su zuwa mutanen nan amsa li anna rasul asali huwa musa domin manzo a cikin tare da sunan wannan wannan taron da su manzo na asali shine annabi musa talaba min allah an yursila haruna waziran da ya nema allah ya aiko haruna yana mai mataimaki gare shi ishtar kafir risala sai suka tarayya a cikin manzanci bi sabai musa da saboda dalilin annabi musa fakana fakana ra'is huwa musa to sai kan sai wanda ke jagora a cikin su shine annabi musa washtaraka washtaraka kuma sai suka yi tarayya a cikin manzancin fa idza takhallafa wahidun minhuma yahtaju al-akhar li an yanussa lahu bil khilafa in ɗayan su in ɗaya zai barin waje to yana buƙatuwa ɗayan ya nassanta halifancin shi ma'ana ya nuna ya bayyana cewa kai kai ne halifa nan qala lahu ukhlifni fi qawmi wa aslih yace mai ka halifance ne a cikin mutane na kuma ka gyara walamma qala lahu ukhlifni fi qawmi da ya ce mai ka halifanta na cikin mutane na wa asali ka gyara abadun ijil suka wace sai suka bauta ma dan maraki din ba da yi bayan ta bayan sa bayan ta ya annabi Musa falihaza saboda saboda haka ne qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya da mutu Allah tabbata gare shi yace Allahu khalifati fikum annabi sallallahu alaihi wasallam da zai bar al'umma sai yace Allah shine halifata a cikin ku fa baqiyat ummatuhu ala siratil mustaqim wa halum majara sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta wanzu akan tafarki wanda ke madaidaci har zuwa illa masha Allah hadha asindahu hadha asanadar khilafata ila akhihi fa fadarat wannan ya jingina khalifanci zuwa dan uwan shi sai abin ya bace wa hadha asanadar khilafata ila rabbi fa saluhat wannan kuma sai sai jingina khalifanci zuwa ubangijin shi sai abin ya sai ta gyaru khalifanci sai ya gyaru ala anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamu anna fi ummati man ya'khudhu ilma min Allah bila wasitati tare da cewa annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi yayi sani cikin al'umma shi akwai waɗanda suke karban ilimi daga karba ilimi daga Allah tabaraka ta'ala ba tare da wani mai shiga tsakani ba falihaza saboda wannan ne kala Allahu khalifati fikum Allah shine halifata a cikin ku fa kama annal anbiya talaqaw ilma min Allah bila wasitatin فكذلك الأولياء ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتلقون العلم من الله بلا واسطة كما عند النبوة suna cafar ilimi daga Allah ba tare da wani mai shiga tsakani ba to hakan nan waliyai na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cafar ilimi daga Allah ba tare da wani mai shiga tsakani ba taba'an din nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saboda biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato biyayya ga annabi sai da mutane su tabbata gare shi annabiyu mustaqillun walwaliyu tabi'un bambancin su shi annabi cin gashin kanshi yake shi ko wali mabiyi ne fa faham ma bainal martabate ni to ka fahimta abin da ke tsakanin wannan matsayin guda biyu na'am wannan ba ja misali nan za mu dakata اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين